الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a 23 ga wannan wata na rabi'un thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya dace da 19 ne ko ko 20 ne ma wanda ya dace da 20 ga watan 12 shekara ta 2019 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin nawa mai albarka al-mu'taqad as-sahih na babban malamin nan Allah gafarta masa Abdussalam ibn Barjas rahimahullah a satin da ya gabata muna cikin rukuni na hudu daga cikin arkanul iman shine al-imanu bir rusul to ina ga ba mu kammala fasalin ba sai muka tsaya daidai faɗa Allah madaukakin sarki da yake cewa قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون إنا قناني مكدا كتبو هكذا قل لا أملك لنفسي بو na'am aya ta gabanta kenan shafi nawa a cikin masu wagga irin nuskha eh shafi na قال المصنف رحمه الله وقال تعالى ألا مدككين سركي يتي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ألا مدعوك كنسركي قل كتيد سوء لا أملك لنفسي bana mallakar makaina bana mallaka makaina naf'an amfani wala darran kuma bazan iya ishi makaina ba cuta bazan iya mallakan makaina ba cuta bi ma'ana bazan iya ishi makaina cuta ba da za ta same ni illa masha Allah sai fa abinda Allah ya so da abinda kuka yana faruwa yana faruwa ne kalkashin mashi'a ta Allah madaukakin sarki walau kuntu a'lamul ghaib da dai a ce na san gaibi lastakthartu min alkhair to da na yawaita alkhairi imana da a ce annabi ya san gaibi da ba zai faru wani abu ba sai dai irin ababen da ya san idan ya fare su zai ci amfaninsu ina fatan mun gani inda ya san menene ƙarshen labarin to ba zai yarda ya faru abin da daga ƙarshe ba ba zai zo masa da alkhairi ba shi ne da a ce na san gaibi da na yawaita alkhairi da duk abin da zan ɗauka sai wanda zai fa'idantar da ni sai mai alkhairi wa ma mastani su kuma da cuta ba ta shafe ni ba da a ce na san gaibi da duk abin da na san da cewa zai cutar da ni ba zan aikata shi ba in ana illa nadhirun wa bashir ni ba kowa bane ba face nazirun mai gargadi ga wanda suka kafarce ma Allah da wuta da Allah ya tanada dangane da wanda suka kangare masa wa bashirun kuma mai bushara ga wanda suka yi imani da Allah da aljannar da ya tanada ga wanda suka masa biyayya da kaumin yu'minu haga wurin ko sai ya ce
ونؤمن بأنهم من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا نعم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم.
وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم ما ليتي ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله sannan mu yi imani da cewa su annabawa da manzanni bayi ne daga cikin bayin Allah akramahumullahu bir risala Allah ya karrama su ta hanyar ba su manzanci wa wasafahum bil ubudiyya sannan Allah ya sifanta su da bauta fi a'la maqamatihim wa fi siyaqi thana'i alaihim Allah ya sifanta su da bauta a cikin mafi kololuwan matsayinsu da makaminsu kuma a yayin yabo a gare su ina fata mun gani kenan kaga manzanni da annabawa bayi ne daga cikin bayin Allah Allah ya karrama su ya ɗaukaka su da manzanci kuma Allah yayin yabonsu da nuna matsayinsu yakan kira su ko ya sifanta su da cewa su bayin shi ne masu bautar shi ina fata mun gani wa nu'minu bi anna Allah ta'ala khatama ar-risalat bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan mu yi imani da cewa lalle Allah madaukakin sarki ya cike manzanci da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kenan kai imani cewa Annabi da shi aka cike manzanci ba wani manzo da zai zo da sabon sako bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam arsalahu ila jami'i thaqalain sau da Allah ya turo annabi ne ya zuwa dukkanin halittu mutane da aljanna al'insu waljin su ne mutane da aljanna kama kala ta'ala kame da Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙuliya ayyuhan nas ka ce da su ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a lalle ni manzan Allah ne ya zuwa gare ku baki ɗaya kina annabi ne na al'umma duka bayan shi babu wani annabi ina fata mun gani wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi bai muturo ka ba sai face ka kasance jin kai da rahama lil alamin ga halittu gaba daya kenan annabi an turo shi ne zuwa ga halittu gaba daya bi ma'ana mutane da aljanu shine annabin karshen zamanin da ba za a yi wani annabi ba bayan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas lalle ba mu turo ka ba ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka kasance gaba daya zuwa ga mutane ma turo da muka maka ya kai manzo Allah mun turo ka ne zuwa ga gaba dayan mutane bashiran ka kasance mai yin bushara ga wanda suka yi da'a ga Allah madaukakin sarki da gidan aljanna wa nadhiran ka kasance mai gargadi ga wanda suka kangare ma Allah da gidan wuta walakin da aktaran nasu la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane la ya'lamun ba su sani ba kaga wannan ayoyin da muka karanto dukan su suna ishara suna nuni da cewa lalle annabi ana ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi annabi ne zuwa ga mutane baki daya kuma da shi ne aka cike manzanci ta yadda ba za a samu wani annabi ba ko manzo da zai zo da sabo shari'a bayan shi sai malaice وأخبر تعالى أنه أخذ العهد على النبيين إن أدركوا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وفي هذا دليل واضح على أن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمته خاتمة الرسالات وأنها ناسخة لكل رسالة مضت قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به لتؤمنن به لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وقال تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار نعم ما ليس وأخبر تعالى أنه أخذ العهد على النبيين sannan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin cewa lalle ya riƙe alkawali akan annabawa in adraku zamana nabiyina Muhammad zamana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yattabi'u cewa idan suka riski zamanin annabi Muhammad to su bi shi su yi koyi da shi ba wani annabi ken daga cikin annabawa sai da Allah ya rike alkawali tsakankanin shi da shi cewa idan annabin ƙarshen zamani ya zo kuka yi daidai da zamanin shi to kuma ku yi koyi da shi وفي هذا دليل واضح أتشن ونن الكولا أكوي دليلي بيني على أن رسالته خاتمة الرسالات akan cewa lalle manzancin annabi shine cikamakin manzanci gaba daya tunda kaga babu wani annabi ma daga cikin annabawa idan ya riski zamanin annabi to sai ya aje wannan tsarin nashi ya bi shar'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke nuna shi annabauta ta annabi daga ita aka kulle annabauta da manzanci gaba daya wa annaha nasikhatun li kulli risalatin madat kuma lalle manzanci na annabi manzanci ne da ke shafi duk manzancin da ya gabace shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin ka tuna mu al'ummaka yayin da Allah ya ɗauki alƙawali na annabawa lama atetuhum min kitab dalilin abin da ya ba su na littafi wal hikma da hikma thumma ja'ahum rasulun sannan wani manzo ya zo musu ana nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaskata abin da ke tattare da su la tu'minunna bihi to lalle ne za ku yi imani da shi wa la tansurunnahu kuma lalle ne za ku taimake sa za ku tallafa masa qala a aqarartum Allah ya ce da wannan annabawan dukansu da manzannin shin kun yadda da hakan wa akhadtum ala zalikum isri kuma shin kun riki alkawalina akan haka qalu aqararna suka ce tabbat mun riki haka lalle kam idan wannan annabin yazo ko manzan nan yazo a wannan lokacin ya riske mu to za mu imani da shi kuma za mu taimaka mishi قال فاشهدوا سي الله يتو كشيدا وانا معكم من الشاهدين كما للي ني ما كم ina tare da ku tare masu bada shaida faman tawalla ba'da zalika duk wanda bada baya bayan wannan abin da ya gabata fa ulaika humul fasiqun to lalle waɗannan sune fasikai kaga wannan aya dalili ne karara dake nuna cewa manzanci na annabi shine karshen manzanci kuma manzancin annabi ya shafe kowane manzanci duk annabin da ya riski annabi Muhammad to zai zo yi imani da annabi ya taimaka masa ya zama to yana bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda shari'a annabi Muhammad ta shafe shari'a shi ina fata mun gane wa qad bashara rusul kuma lalle Allah madaukakin sarki yayi bushara ga manzanni salawatullahi wa salamuhu alai alaihim ajma'in tsira da aminci Allah su tabbata a gare su gabaki daya bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kaga Allah yayi ma manzannin da suka gabaci Annabi Muhammad bushara da cewa akwai wani annabi da zai zo sunan shi Annabi Muhammad qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idh قال عيسى ابن مريم كتنا مع الأمك يا يند النبي عيسى ابن مريم يتي يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لليكم نيمن زن الله نزوى غريكم مصدقا لما بين يدي إنا ميقسكة أبندي قباتين من التوراة دقاء التوراة ومبشرا برسول كما إني مكو البشر دوان منزو شين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي من بعد اسمه أحمد واندزي زود قبايا كما سوننش أحمد kaga ko kiristoci da suka nace akan kin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da allantar da shi annabi Isa alaihi salam annabi isa bai bar duniya ba sai da ya musu busharar da cewa lalle annabi muhammad zai zo kuma idan ya zo su yi imani da shi amma kaga sai suka kangare suka ki su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma ja'ahum bil bayyinat lokacin da annabi muhammad ya zo ma banu isra'il bil bayyinat da hujjoji da dalilai kwarara da suke tabbatar da cewa shi annabi ne qalu hadha sihrun mubin sai suka ce wannan sihiri ne bayyananne na fata mun gani yana kaga wannan dalili da ke nuna cewa Allah ya mu annabi Isa bushara cewa lalle annabi Muhammad zai zo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana lalle Allah ka ba mu kyakkyawa a cikin wannan rayuwar ta duniya wa fil akhirah haka Allah ka ba mu kyakkyawa a gidan lahira shine alqiyama inna hudna ilaik lalle kan mu mun tuba zuwa gare ka qala azabi usibu bihi man asha'u yace da su lalle azabata nikan shafi wanda na so da ita wa rahmati wasi'at kulli shay amma kuma rahmata ta yalwaci dukkan komi fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun lalle kam wannan rahmatawa zan bayar da ita ga wanda suke jin tsoron Allah wa yu'tuna zakat kuma suke ba da zakat dukiyarsu wallazina hum bi ayatina yu'minun wanda su game da ayo game da ayoyin mu yu'minuna suna yin imani allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi sune waɗannan wanda suke bin ar-rasul wannan manzan annabi wannan annabin al'ummiyu wanda kuma al'ummi shi ne wanda baya karantawa baya rubutawa sai Allah ya ce allazi ya ji dunahu maktuban indahum fit taurati wal injil wanda suke samun shi a rubuce wurinsu a cikin attaura da kuma cikin injila kaga kenan an yi ba da labarin annabi muhammad zai zo a cikin attaura shine littafin da Allah ya ba annabi Musa alayhi salam kuma an ba da labarin shi a cikin Injila shine littafin da Allah ya ba annabi Isa alayhi salam kaga wannan ayoyi suna nuna cewa Allah yayi bushara ta zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga annabawan da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala hadisi ya zo a cikin sahihin muslim daga abi huraira Allah ya rada shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da wanda ran annabi muhammad ke ga hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani ɗai da zai ji ni daga cikin wannan al'umma yahudiyun ba yahudi ne au nasraniyun ko kuma ba nasare ne mai bin addinin kiristanci thumma ya mutu sannan ya yarda ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi bai yi imani da abin da aka turo ni da shi ba illa kana min ashabin nar face sai ya kasance daga cikin wanda za su shiga wuta gobe kiyama wanda ke nuna kaga manzancin annabi da da risalar shi gamamman manzanci ne da ya shafi kowa da kowa kuma manzanci ne da ya shafi duk wani manzanci da ya gabace shi bayan da za a yi kiristoci shi tsira bayan da za a yi yahudawa su tsira sai sun aje yahudanci ko sai sun aje kiristanci sun zo sun ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana duk wani wanda zai ji labarin annabi daga cikin wannan al'umma sannan ya kin imani da manzo Allah to wannan kafiri ne zai kasancewa daga cikin ƴan wuta gobe kiyama ina fata mun gane sai ce
فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متفق عليه قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنهم لم يسبقوا حذرهم na'am mala ce faman kazzaba bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila an-nas jami'an faqad kafara bi jami'ir rusul duk wanda ya ƙaryata manzancin annabi muhammad zuwa ga mutane baki daya to wannan ya kafirce ma dukkanin manzanni na fata mun gane duk wanda ya ce a annabi muhammad an turo shi ne zuwa ga larabawa kawai ba addini bane na kristanci ba kuma yahudanci bane shi an turo shi ne kawai zuwa ga wa'ancan ba gaba ɗayan mutane ba to wannan kamar ya kafirce ma dukkanin manzanni ne gaba ɗaya hatta bi rasulihi alladhi yaz'umu annahu mu'minun bihi muttaba'un lahu hamma ya kafirce ma annabin shi da yake riya yayi imani da shi kuma yana koyi da shi ina fata kun gane magana duk wanda ya ce annabi Muhammad ba annabi bane ba manzo bane zuwa ga mutane baki daya manzo ne zuwa ga wasu bangaren mutane banda wasu bangare to ya kafarce ma dukkanin annabawa kamar ya ce duk annabawan da Allah ya turo ƙarya ne hamma annabin da ya imani da shi kuma yana ganin da shi yake koyi annabin ma ya ƙaryata shi ina fatan mun gane tunda kaga in kirista ne ya ce a annabi an turo shi na zuwa ga wasu wanda ba kiristoci ba banda su to kaga ya kafarce ma dukkanin manzanni har annabi isan da ya rika a matsayin manzo a wurin shi ina fata mun gane haka yahudawa idan suka ce annabi an turo shi na zuwa ga musulmi banda sauran su yahudawa to kamar sun kafarce ma duk wani annabi ne daga cikin annabawan Allah har annabin da suke takama cewa sun imani da shi da shi sun koyi ina fata mun gane na'am قال تعالى الله مدوكين سركي يجي كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين متانا النبي نوح سنكرية منزني هذا الله يجي متانا النبي نوح سنكرية مين منزني الحالا النبي نوح سككرية الله يتورو مسشي da manzanci sai imanin shi sai suka kafirce mishi sai Allah ya ce to mutanen annabi no sun kafirce ma manzanni gaba daya a sakamakon kafirce ma annabi no alayhi salam da suka yi faja'alahum mukaththibina li jami'ir rusul sai Allah ya sanya su suna masu ƙaryata gaba ɗayan manzanni ma annahu lam yasbiq nuhar rasulun tare da cewa ba a samu wani manzo ba da ya gabaci annabi nuh annabi nuh shine farkon manzanni ba wani manzan da ya gabace shi amma sai Allah ya ce mutanen annabi no sun karyata manzanni kenan manzan zamanin su da manzannin da za su yi ta zawaye zuwa tashin alkiyama duka sun karyata su a sakamakon karyata annabi no da suka yi wanda ke nuna idan ka karyata annabi ɗaya daga cikin annabawa kamar ka karyata dukkanin annabawa ne sai ya ce wa nu'minu bi an bi alla nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
ونؤمن أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى بعد بعد بعد النبوة كفر نعم.
قال تعالى ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين نعم.
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختمت وختم لي بالنبي
biyan nabiyun وختم لي النبيون ومن كذب رسالة أحد من الأنبياء والمرسلين السبيل فقد كفر بإجماع المسلمين قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما na'am mala ce wa nu'minu alla nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan mu yi imani da cewa babu wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faman da'a ba'dahu an-nubuwata kafa duk wanda ya da'awa baya- ba- duk wanda ya da'awa annabauci bayan annabi muhammad kafara ya kafirta na fata mun gane duk wanda ya shelanta cewa a yanzu shi annabi ne lafiyar salau da hankalinsa ba cilasta shi aka yi ba kafiri ne ina fata mun gane saboda kamar yana so ya karyata alkur'ani kuma yana son ya karyata annabin ne annabi ya ce shi ne cikamakin annabawa ya ce ba gaskiya ba ne akwai wani annabin bayan ka kuma ni ne a wannan kafirci ne ina fata mun gani sai fa in mahaukaci ne kaga shi an ɗauke ma alkalami sai kuma in cilasta shi aka yi wasu suka kama shi suka cilasta shi suka ce ko ya ce shi annabi ne ko a kashe shi sai ya faɗi haka amma har a zuce shi ya yarda cewa shi ba annabi ba ne ba to wannan kaga baya da laifi amma lafiya kalau ba ci da staka ba aka yi ba ka fito ka ce to ni ma kam annabi ne to wannan ka kafarta ka yi ridda ka bar musulunci ina fata mun gane ko ku baka ce kai annabi ba ne ba amma sai kariya ana maka irin abin da ake ma annabawa ce ni ba annabi ba ne ba amma kan mala'ika yakan zo min da wahayi annabi ke ko me me bambanci mu sauran mutane da annabawa wahayi da yake musu ka ce a kai dai ba kai da awa annabauta ba amma kan mala'iku sukan zo maka da sako daga wurin Allah kaga wannan ma da awa annabauci ce a fakaice ina fata mun gane yawa malace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace walakin rasulullah wa khataman nabiyyin sai dai shi annabi Muhammad manzan Allah ne wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa ne shi ne ƙarshen annabawa da aka cike annabauta da shi ta yadda ba za a samu wani annabi ba bayan shi wannan ayar ƙur'ani ce kenan kenan da ka ce kai annabi ne kamar kana ta wannan aya ce daga cikin alƙur'ani mai kira annabi musa annabi isa alaihi salam zai zo karshen duniya kamar da dalilai suka nuna haka saboda bai mutu ba Allah ya ɗaukaka shi sama kuma zai zo karshen duniya daga cikin manyan alamun da ke nuna cewa kiyama tana gab da ta tashi to idan ya sabko ba zai zo da sabuwar shari'a bane ba shi ma zai yi sallah ne ya yi shari'a ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba zai da sabon komi ba ina fata mun gani shi yasa wasu malamai suke cewa annabi ne manzo ne kuma a lokaci guda sahabi ne na annabi ina fata mun gani annabi ne kuma zai zo ya shiga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan ba zai zo da sabuwar shari'a ba dan ka haka ya zama to kamar rudani ne akan wasu to ya an ce annabi ne cika maki annaba ko annabi Isa zai zo eh annabi Isa zai zo amma ba zai zo da sabuwar shari'a ba zai bi al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi sahih muslim hadisi ya zo a cikin sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya rada shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace fuddiltu ala al-anbiya'i bi sittin an fifita ni akan annabawa bi sittin da al'amurra guda shida u'titu jawami al-kalim an bani gamamman kalmomi abinda ake nufi da jawami'ul kalim shine takaitaccen zancen da ke ɗauke da ma'ana mai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi takaitattun kalmomi amma kowace kalmar daga cikin kalmomin idan za a fayyace maka ita za ta dauki bayani mai yawan gaske ina fata mun gani wa nusirtu birru'b kuma an taimaka mani ta hanyar tsoro Allah yakan jefa tsoron annabi a cikin zukatan makiyan shi kafin ya je jihadi a wurinsu ina fata mun gani ina kaga na daga cikin abin da Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa yan annabi zai yi jihadi da makiya kafin ya isa wurin su Allah ya cika zuciyarsu da tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam wa uhillat li al-ghanaim kuma an halatta mini amfani da ganima ganima shine abin da aka samu bayan an yaki kafirai idan aka gubza yake tsakankanin musulmi da kafirai za a karya su za a karya su a lallasa su a kwace dawakan da suka zo da su da raƙumma da mutanen da aka kamo a matsayin fursunonin yaƙi a bautatar da su to wannan ganimar da aka samu wurin yaƙi an halatta ma manzon Allah sabanin annabawan da suka gabace su ba halatta musu ganima ba وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا سنكم أنسن يامني أسا تكسنشي مسلاتي وطهورا لكم أبن زائي سركيلش سابان صورا النباوة سوبا زائي سلابا سي أورم بوتا ina fata mun gane kuma ga al'umma ce aka ba ta damar ta yi sallah a ko'ina cikin fadin ƙasa kuma aka ba su damar su yi taimama yayin da babu ruwa shine waju'ilati lil ardu masjidan wa tahura wa ursiltu ila al-khalqi kaffatan kuma an turo ni zuwa ga halittu baki daya sabanin sauran annabawa da manzanni akan turo su ne zuwa ga mutanensu wa ila adin akhahum huda wa ila madyana akhahum shu'aiba kenan ana turo sauran manzanni ne ya zuwa ga mutanensu shi kuma annabi an turo shi ne zuwa ga al'umma baki daya wa khutima biyan nabiyun da ni aka cike annabawa gaba daya ni ne cikamakin annabawa ta yadda babu wani annabi a bayana kenan abin ruko ko ko da a shahid a cikin wannan hadisin shine da annabi aka cike annabauta ta yadda ba za a samu wani annabi ba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam قالت ومن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر بإجماع المرسلين ما بإجماع المسلمين دون ذلك أرية منزن شنطايا daga cikin annabawan Allah da manzannin shi to hakikan ya kafurta da ijma'in musulmi gaba daya babu wani malami daga cikin malaman da ya sabani akan kafircin wanda ya karyata annabi ɗaya ko manzo daya qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗannan da ke kafirce ma Allah da manzannin shi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi kuma suna son su bambance tsakankanin Allah da manzannin shi wa yaquluna suna masu cewa nu'minu bi ba'dhin mi imani da wani shashi wa nakfuru bi ba'dhin makafarce ma wani shashi ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا سنة سنسرقا سكنكان هكا وتهنيا suna son su riƙe wata hanya tsakankanin yin imani da wani ɓangare na annabawa da manzanni da kafirce ma wani ɓangare na annabawa da manzanni Allah ya ce ula'ika humul kafiruna haqqa waɗannan su ne kafirai bisa ga tabbat in kana son kaga kafiri tantagare kafiri shine wanda zai yi imani da wani shashe na manzani da annabawa ya ki yarda da wani shashe na manzani da annabawa kenan ka saga wannan aya kiristoci kafirai ne bisa ga tabbat da yake ne wanda ya shakku akan kafircin su shi ma ya kafarta tunda Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqa yahudawa kafirai ne ko shakka ba saboda Allah ya ce ula'ika humul kafiruna haqqan saboda san kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa a'tadna lil kafirina azaban muhina kuma lalle mun yi tanadi ga wanda suka kafirce azaban wata azaba muhinan mai walakanci walladhina amanu billah wanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzannin shi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ba su yi ƙoƙarin rabewa tsakankanin ɗaya daga cikinsu ba su ce mun yi imani da wannan mun kafarce ma wannan ula'ika saufa yu'tihim ujurahum irin waɗannan da sanna Allah zai ba su sakamako da ladan su wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah mai yawan gafara ne rahiman kuma mai jin kai ne akan bayin shi wannan shine karshen al-imanu bi rusul kenan akwai sauran lokaci ko hayya mu je ga wakil
والإيمان باليوم الآخر نعم وهو يوم القيامة وما يأتي فيه من أمور وأحوال يوقن أهل السنة من ذلك كما قال تعالى وبالآخرة هم يوقنون وقال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل نعم ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا أننا كنا فاعلين واجتماعهم بسعادة الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال أو من وراء الظهور الشمال na'am mala yace wal imanu bil yawmil akhir na daga cikin rukunin imani shine yin imani da rana ta ƙarshe rana ta ƙarshe ita ko ce rana ta alqiyama kenan al imanu bil yawmil akhir huwa yawmul qiyama abinda ake ce ma imani da rana ta ƙarshe shine ranar tashin alqiyama wa ma yajri fihi min umurin wa ahwal da abinda duk zai gudana a cikin wannan yinin na al'amurra wa ahwal da tsanance tsanance masu yawa kenan mumuni abinda ake so da kai kai imani cikakken imanin da babu kwankwanto a ciki cewa lalle duniyan nan za ta kare akwai wani yini da zai zo wannan shine yini na ƙarshe a rayuwar duniya daga shi duniya za ta kare wannan yinin kuma dalilai da dama sun zo sun nuna mutane za su samu kansu cikin halaye daban-daban kuma dalilai da dama sun nuna cewa za a samu kai cikin tsanani kala-kala wasu kuma suna cikin wani halin wanda ba wannan ba. dukkan imani da wannan gaba daya yuqinu ahlus sunnati bidhalika ahlus sunna suna da yaqini game da hakan sun yarda da hakan kama qala ta'ala kamar da Allah madaukin sarki yace wa bil akhirati hum yuqinun kuma lalle su game da tashin alkiyama da rana ta ƙarshe hum yuqinun suna da cikakken yaƙini cewa za a tashi alkiyama wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace Allahu la ilaha illa hu lalle Allah la ilaha babu wani abu bisa ga tabbata wanda ya cancanta a masa bauta illa huwa sai shi kadai Allah ya ce babu wani abun da ya cancanci bauta sai shi kadai la yajma'annakum tabbat zai tara ku ila yawmil qiyamati zuwa tashin alqiyama la raiba fihi babu kwankwanto game da kasancewar wannan yinin wa man asdaqu min allahi haditha wa ko ya kai Allah gaskiyar zance kaga babu wanda ya kai Allah gaskiyar zance Allah ya tabbatar mana cewa lalle zai hada mu gaba daya ya zuwa tashin alqiyama wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna sa'ata lalle wannan lokacin na tashi alkiyama kenan la'atiyatun zai zo fasfahi safhal jamil dan haka ka wadda kai ka wadda kai mai kyau ka kyale su wannan ana lallashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanin yadda yake samun kashi cikin kunci da damuwa yayin da kafirai suke karyata shi sai Allah yake lallashin shi cewa inna sa'ata lalle tashi alkiyama la'atiya zai zo ko shakka ba don haka kai manzan Allah fastahi safhal jamil ka wadda kai ka kyale wanda suke karyata ka kakka samu kanka cikin kunci da damuwa kiyama ku za ta tashi wa yadkhulu fi dhalika al-iman bil ba'th yana shiga a cikin imani da tashin alqiyama yin imani da alba'afu shine tashi bayan mutuwa wa huwa ihya'ul mauta shine rayar da matattu bayan ka imani da cewa alkiyama za ta tsayu sannan ka yarda cewa lalle Allah zai tashi mutane gaba ɗayansu daga na farkon su zuwa na ƙarshen su gobe alkiyama qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa nufikha fis sur za a yi busa fissuri a cikin ƙaho fasa'iƙa man fis samawati wa man fil ab duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasai za su faɗi su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya so ba zai mutu ba wasu malaman sun iya bayyana wasu daga cikinsu suna cewa kaza da kaza da kaza su ne ba za su mutu ba wanda dai babu wani nasi ƙarar ko dalili ya nuna cewa waɗannan ne mu dai za mu imani a game duka wanda ke cikin sammai za su mutu idan aka yi wannan busa duka wanda ke cikin kasai za su mutu sai wanda Allah bai so su mutu ba a wannan lokacin su wane ne ba mu san su ba Allah shi ya san su thumma nufikha fihi ukhra sannan za a yi busa wata busar ta daban fa idahum qiyamun yanzurun sai ga su suna tsaye suna kallo kenan kaga busa ta farko za a mutu busa ta biyu za a tashi bayan mutuwa kenan bayan ka yi imani da tashin alkiyama sannan ka dada imani da cewa za a tashi mutane gaba ɗayansu bayan sun mutu wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce kama bada'na awwala halqin nu'idu kamar yadda muka fari farkon halitta nu'iduhu za mu maido su yadda muka fare su muka samar da su daga babu to za mu maido su yadda muka farar da su daga farko wa'adan alaina alkawali ne a gare mu inji Allah inna kunna fa'ilin lalle kan mu masu aikata abin da muka ce za mu aikata wai wannan magana in ba Allah ba wai sai yayi ta kai alkawali ka ce kuma dole sai ka cika shi sai Allah ba wanda isa daga cikin halittu ya ce zai alkawali kuma tabbat sai ya cika shi saboda kai baka da kanka rayuwar ma sauƙaƙa maka akai tana yiwa ka mutu kai wannan lokacin ko ko abin da kai alƙawarin kai ka tsaya shi amma babu wani abin da ke kasuwa ko ya fasu ga Allah madaukakin sarki shi yace wa'adin alaina inna kunna fa'ilin wal iman bi sahaf bi sahaif al a'mal tu'ta bil yamin aw min wara'i adh-dhuhuri bis shimal sannan ka daɗa imani na daga cikin imani da abin da ya shafi tashin alkiyama shine yin imani bi sahaifil a'mal da takaddu na aiki wanda wannan takaddun akan bada su ga hannun hagun ko kuma a hannun dama ta bayan baya ina fata mun gani ka daɗa yin imani da cewa akwai takaddun kowa wanda ake rubuta masa ayyukansa a nan rayuwar duniya a gobe kiyama za a yada wannan takarrun abawa kowa takardar shi wasu za a ba su da hannun dama Allah samu daga cikinsu wasu kuma za a ba su a bayansu da hannun hagun Allah ke shi mai kare qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka bashi littafinsa biyaminihi da damarsa ana nihin da hannunsa na dama fa ya kulu ha'u muqra'u kitabiya za ka ji yana ce ma ‘yan uwanshi saura ha'u muqra'u kitabiya ku amshi ku karanta abin da ke cikin littafina ku amshi ku duba ku gani irin abin da na haɗu da shi na sakamako na alkhairi da rabota da tsira a nan gidan lahira cikin farin ciki da murna inni zanantu anni mulaqin hisabiya lalle tabbata ni ina da yakinin dama zan haɗu da hisabi na sakamakon imani da nayi da Allah da aikan alkhairi na aikata ina tabbat dama zan samu sakamako na alkhairi fa huwa fi ishatin radiya lalle wannan zai samu kanshi a cikin rayuwa radiya yardadda rayuwa wadda Allah ya yarda masa rayuwa wadda shi da kanshi ya yarda ita fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukakiya qutufuha daniya ababan da ake tsinka a cikin ta daniyatun makusanta ne ba su da wahalar tsinka kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya za a ce da wannan mutanen kulu ku ci washrabu ku sha hani'an cikin jin daɗi da murna bima aslaftum sakamakon aikin da kuka aikata fil ayyamil khaliya a cikin kwanakan da suka gabata sune kwanakan gidan duniya wa amma man ute kitabahu bi shimali amma wanda aka bashi littafinsa da hannunsa na hagum da hagumkinsa fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya zai ce ya kai tuna yana tahassuri yana nadama ya kai tuna lam uta kitabiya ina ma da ba a bani wannan littafin ba bale har in ga sakamakon da ke cikin shi walam adri ma hisabiya ya kai tuna ina ma da ban san menene hisabi na ba ya laitaha kanat alqadiya ya kai can wannan rayuwa ko ya kai can wannan mutuwa ina ma da a ce daga ita babu tashi imana ina ma da a ce da ya mutu ba a tashi shi ba alqiyama ya fiye masa sama da abin da yake hange yana tsinkai na azabar da aka tanada masa ma aghna anni maliya dukiyar da na tanada na moru da ita anan gidan duniya na ji daɗi bata wadatar da ni da komai bayo kiyama tunda bata hana ni shiga wuta ba halaka anni sultani mulkin da nake tinkaho nake takama da shi da matsayi anan gidan duniya gashi yau ya tafi ya bar ni sai ya gama wannan nadama ya gama wannan dumumuwan gaba daya sai Allah ya ce da mala'iku khuzuhu faghulluhu ku kama sa ku daure sa alghullu da yace faghulluhu nan a daure masa hannuwa tare da wuyansa shine faghulluhu kenan thumma aljahima salluhu sannan ku kona shi a cikin wutar jahannam ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوه sannan ku shigar da shi a cikin sarkar da ta kai kamu saba'in malamai suka ce wannan kamu na mala'ika kenan kamu saba'in na mala'ika wani irin girma ne Allah kaɗai san girmanta fasulukuhu ku shigar da shi a ciki innahu kana la yu'minu billahi al'azim saboda dama ya kasance bai yi imani da Allah mai girma ba wala yahuddu ala ta'amil miskin sannan bai kwadaitar da masu hali wurin ciyar da mabukata miskinai falaisa lahu al-yawma hahuna hamim to yau kamshi baya da wani masoyi ko wani majibancin da zai hana azabtar da shi wala ta'amun illa min ghislin baya da wani abinci sai al-ghislin al-ghislin malamai suka ce shine irin mugunya da ruwan yake cewa azab a jikin jikin kafare da ake kona su a cikin wuta idan suka taru suka hadu sune za a ba su a matsayin abincin da za su ci azaba kan azaba la ya'kuluhu illa al-khati'un wanda babu wanda zai ci wannan al-ghislin illa al-khati'un sai wanda suka kibin daidai suka kuskure ma daidai da gangan suka kibin hanya kenan kaga wannan aya ko wannan ayoyi na cikin suratul haqa suna nuna mana cewa lalle gobe al-qiyama za a yada takardu wannan takardun sun kunshi ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa a nan rayuwar duniya masu aikin alkhairi za su karɓi takardunsu da hannun dama su dinga albishir suna murna kafin su shiga gidan aljanna waɗanda kuma suka aikata mummuna za a ba su takardunsu da hannun hagun Allah kare mai kiyaye wal imanu bil mawazin ko wal imanu bil mawazin توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا نعم قال تعالى وما قبلت موازينه فأولئك هم المفلحون نعم والإمام بالشفاعة في ذلك الموقف وهي أنواع الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وذلك حين يشفع في أهل الموقف نعم.
ليقضي يقضى بينهم والشفاعة تستهدف الجنة لأهلها وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة في تركيز العذاب عما يستحقه وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع بعمله عبد الله ليخفف عنه عذاب في نار جهنم وذلك جزاء ما كان يقوم ويرضى نعم ما ليتي والإيمان بالموازين sannan daga cikin imani da tashi alkiyama shine yin imani bil mawazin da ma'aunayya Allah subhanahu wa ta'ala ya tana da ma'auni da zai auna ayyukan bayu a kai gobe alkiyama da aikin da ka aikata na gidan duniya za a hauda shi kan wannan ma'aunin a auna shi na fata mun gani kai balma a cikin wannan ma'aunin akan auna mutum da kanshi a hauda shi akan ma'aunin shi game da hadisi ya tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabbai sai suke mu Abdullahi bin Mas'ud dariya saboda kubrin shi ya bayyana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ce yanzu kuna ma Abdullahi dan Mas'ud dariya yanzu za ku dinga mishi dariya sai ce wannan kubrin nashi da kuke ma dariya sun fi dutsen Uhud yauni akan mizani rattashi alqiyam wanda ke nuna kaga mutum ma za a auna shi akan mizani gobe alqiyam to kai imani da wannan mizani wanda za a aza shi yau ranar tashi alkiyama a auna ayyukan bayu fala tuzulamu nafsun shay'a ba wata rai wadda za a zalunce ta daidai da kwayar zarra za a auna ayyukanku a ba ku sakamako gwalgwadon yaunin ayyukanku wanda ayyukan shi na alkhairi suka rinjaye munana zai tsira wanda kuma munana suka rinjaye masu kyau kaga halaka ce Allah kare قال الله تعالى ألا ملك سركيتي فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون للي ودن دا مأونيا سسك يوننا تودن ننسوني سك ربوتا والإيمان بالشفاعة sannan bayan haka na daga cikin imani daga cikin daga cikin imani da tashin alqiyama kai imani da ceto fi dhalika almawqif a wannan mawqifin da halittu za su samu kansu akai wahi anwa kuma ceton ma nau'i nau'i ne ash-shafa'atul uzma ceto na farko shine ceto mafi girma wanda wannan ceton zai shafi kowa da kowa mumunai da kafirai gaba daya mutane za su samu kansu cikin tashin hankali da damuwa na tsayuwa ga rana ta zo gaban goshi gashi ba a ce kowa komai ba mutane su yi makansu shawara cewa ashe a nemi ceton wasu daga cikin bayan Allah ko annabawan Allah wanda za su sa a yi hisabi a ba kowa sakamakon shi dan wuta ya te wuta dan aljanna ya te aljanna saboda an cutu da tsaye wannan da ake akai a wannan lokacin mutane za su je wurin annabi adam alaihi salam uban halittu ga uban mutane baki daya su ce kai ne annabi adam wanda Allah ya halicce ka da hannun shi kuma ya sanya mala'ikun shi suka maka sujada kuma ya shigar da kai aljanna shi ka neman mana ceto a wurin Allah ai hisabi a ba kuwa matsayin shi a wannan lokacin zai ce musu ku sani cewa yau Allah ya yi wani fushin da bai taɓa yin shi ba kuma ba zai taɓa yin shi ba nan gaba don haka ta kai na niki ta kai nafsi nafsi nafsi nafsi ku je wurin wani annabin daban ku je wurin annabi Nuh alayhi salam shine farkon manzanni mutane su garza yawon annabi nuh su ce ga abinda suke bukata kaza da su ci shi ma yau ta kashe ki nafsi nafsi nafsi nafsi ku je wurin annabi ibrahim haka ku je wurin annabi isa alaihi salam karshe a ce da su ku je wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga a wannan lokacin kowane annabi ta kan shi yake cewa yake saboda yanayin yana cikin ana cikin tsoro da firgici ina fatan mun gane tunda annabi adam cewa zai ni na ci wata bishiyar da Allah ya hana ni in ci ta gidan aljanna shi yasa yau bani da wata bani da dama in je in tambayi ubangiji a hisabi yana jin tsoro da haka ce ta kaina nake ta kaina nake haka annabi nuh shi ma yace ga matsalata ta kaina nake annabi ibrahim yace ni ma ga matsalata a yau ta kaina nake annabi isa shi ma yace ga matsalata ni ma ta kaina nake kaga annabawan Allah da manzannin shi suna ta kansu ta kansu ta kansu take gaba ɗayansu ina fata mun gane suka zo ruwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanne ce lalle wannan ceto nawa ne annabi Muhammad zai je faɗi gaban al'arshin Allah ya sujada ya yabi Allah da wasu kalmomin da Allah zai mishi ilhamin su a wannan lokacin ya rika yaban Allah da su sannan Allah ya ce ma annabi daga kanka nemi ceto an baka roka an baka sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ceton ceto ne na gaba ɗaya da ya game musulmi da kafirai gaba ɗaya kowa zai shiga cikin wannan ceton kafirai za su shiga musulmi za su shiga kowa ya kuntata a ceci mutane daga wannan matsayin a je a yi hisabi kowa ya kama wurin shi ina fata mun gane shine ceto da ake ce na gaba ɗaya ko ash-shafa'atul uzma kenan abu na biyu ash-shafa'atu fi istiftah babil jannati li ahliha sannan ceto wurin neman bude kofa aljanna ga ma'abuta shiga aljanna Allah ya samu a cikin su ya aljanna za su shiga gidan aljanna aljanna tana kulle a wannan lokacin ma sai an nemi ceto wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a bude mishi gidan aljanna sannan a bude gidan aljanna mummune su shiga cikin ta وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم للي wannan ceton keɓance ki ga annabi shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wasallam والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم sannan nau'i na gaba na ceto ceto a cikin sauƙaƙa azaba akan wanda ya cancanci wannan azaba wannan ma ceto ne da yake banci annabi kadai sallallahu alaihi wasallam hina yashfa'u fi ammihi abi talib li yukhaffafa anhu al'azabu fi nar jahannam lokacin da zai yi ceto akan dan uwan babansa abu talib domin a sassabta mai azaba a cikin wutar jahannam ina fata mun gani kenan ga wanga nau'i ma na ceto annabi ne kadai aka baiwa damar yin haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga wani mutum da ya cancanci azaba sai annabi ya cece shi a sauƙaƙa mai azaba a rage mishi ita akan wanda ya kamata a mishi dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib kowa ya san shi wanda ya karanci tarihi shi ya reni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka ya ba shi kariya game da kafaran makka yakan fasata idan aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yakan bashi kariya ga duk wasu makiyansa amma tare da haka ya mutu akan kafirci lokacin da zai fitar rai yana cikin magagin mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurin shi da ya je wurin shi sai iske Abu Jahil a wurin kuma iske Abdullahi bin Abi Umayya tare da shi manzala salasa ya ce ya kai dan uwan babana kun la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ko ashhadu laka biha inda Allah ya kai dan uwan babana Abu Talib ka ce la ilaha illallah kalima ce guda daya wadda zan shaide ka da wannan kalmar gobe kiyama gaban Allah in ya faɗa haka sai Abu Jahil sai su ce ma Abu Talib yanzu za ka yarda ka bar addinin abdulmuttalib ka kama addinin annabi muhammad annabi sai ya ƙara maimaita mashi cewa ya ce la ilaha illallah su ma sai su sake maimaita mashi cewa za ka bar addinin abdulmuttalib annabi ya gushe ba su su gushe ba suna kiran shi ƙarshe ya ce shi yana kan addinin abdulmuttalib ya ƙi ya ce la ilaha illallah kenan ka ga mutu akan kafirci wata rana ɗaya daga cikin sahabbai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi ce shin me ka amfanar da dan uwan babanka ya kasance a nan gidan duniya yakan yi fushi saboda kai kuma yakan baka kariya me ka amfanar da shi sai ya ce na amfane shi da wani abu da yana cikin wanda suke can ƙasa wuta jahannama amma yanzu da ceton da na mishi an maido shi gaban wuta wuta na ƙuna ƙasan ƙahuwar shi ƙwalwar shi na tafarfasa kaga da yana cikin fiddarkin asfali minan nan can kasan wuta amma yanzu an maido shi gaba dalilin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata mun gane yanan kaga wanga ceto ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya cancanci a mushi azaba sai a sauƙaƙa mishi ina fata mun kamar yadda ya faru da Abu Talib وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له hakan kuma ya kasance ne sakamakon abin da ya kasance yana yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kare shi da kuma yakan yi fusata game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa shafa'atu fi raf'i darajati aqwamin min ahli aljanna haka ceto wurin daga darajojin wasu mutane daga cikin mutanen gidan aljanna akwai wanda matakin su kasa yake a cikin gidan aljanna amma za a cece su kuma sai su koma mataki na sama a cikin gidan aljanna kila wasu malamai suka ce inna dalika khasun bin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ceton irin shi ya kadaitu ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kila wasu malaman suka ce laysa khasun bihi bai kebanci annabi ba kenan wasu ma daga cikin halittu za su iya yin haka su nemi ceton Allah wana na manzila ta ƙasa a gidan aljanna a ɗauka wa shafa'atu fi ahli kaba'ir haka ceto a cikin ma'abutan aikata manya-manyan zunubai wa humul usat min al muwahhidin sune masu aikata laifi daga cikin mutanen da suke ta Allah a tauhidi ba su da matsala ba sa yin shirka da Allah amma kam suna aikata sabo kala-kala alladina dakhalu an-nara bi dhunubihim wanda suka shiga wuta a sama a sanadiyar zunubansu li yakhruju minha dan su fito daga cikin wuta yashfa'u bidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wannan ceton ya nemi Allah ya ba shi dama a tsamar da duk wanda suke kaɗai ta Allah ba sa shirka da shi daga cikin wuta a da su aljanna duk laifin da suka aikata in Allah ya sa su wuta zai musu azaba gwargwadon laifinsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ceton a ba shi dama ya fito da su daga wuta su koma aljanna matukar ba sa yin shirka da Allah kenan ويشفع في بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره النبي يكن yi wannan cetan wani annabi ma daga cikin masu imani suna yin wannan cetan da Allah ya dauka kaka ya dauka kamar ka sai baka dama kai ka je ka tsamar da wasu musulmi a cikin wuta su koma aljanna wasu na yi bayan annabi kenan daga cikin manzanni wani mala'ika wasu daga cikin mala'iku ma suna yin haka والصالحين da wasu daga cikin nagartattun bayan Allah wa shuhada da wanda suka mutu a yaki a wurin jihadi duka Allah yakan ba su dama su je su tsamar da wanda suka mutu akan imani da musulunci sai dai suna cikin wuta saboda sunubban su sai a ba su dama su cece su daga wuta su koma aljanna wal qur'an was siyam haka qur'ani ga mai ga mai karanta shi ko da yaushe والصيام da azumi shafi'an li ashabihima suna ceton ma'abutan su yawmal qiyamah ran tashi alqiyam wa kadhalika auladul mu'minina shufa'a'u shufa'a'u li auliyaba'ihim haka diyan mummunne da suka mutu suna yara su ma za su ceci uwayensu gobe alqiyama Allah zai ba su dama su ceci iyayensu gobe alqiyama sharadin shine iyayen nasu su mutu ba sa yin shirka da Allah amma suna sabo suna komai wannan ba zai hana a cece su ba abinda zai hana ya zamanto suna shirka da Allah Allah kare wal imanu bil haud na daga cikin imani da tashin alqiyama shine kai imani da tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haud nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban ruwan wannan tabkin sun fi tsananin fari sama da nono wa ahla min al-asal kuma sun fi daɗi sama da zuma wa atyabu min ra'ihatil misk kuma sun fi daɗin ƙamshi sama da turaren almiski man shariba minhu sharbatan lam yazma ba'daha abada duk wanda ya sha kwamfata ɗai a ciki ba zai taɓa samun kashi cikin kishirwa ba har abada shi da kishirwa sun yi riga sun yi hannun riga ke wal imanu bis sirat sannan kai imani da sirati sirati wani abu ne za a zo a gitta a tsaidin a shimfiɗa shi tsakar wutar jahannama sun ce bai kai gashi kabri ba kuma ya fi takobi ma'an ga kaifi za a zo a ɗora shi tsakar wutar jahannama wal imanu bis siratil mansubi ala matan jahannam yamurru nasu alaihi mutane za su bi ta kan shi ala qadri a'malihim gwargwadon aikan da suke aikatawa a nan gidan duniya kenan wannan sirati za a zo a gitta shi a tsaka wutar jahannama duk al'ummar duniya ta kanshi za su bi su je gidan aljanna ita ce hanyar da za a bi a je gidan aljanna kuma mutane za su hau akan shi ne gwargwadon ayyukan da suka kasance suna aikatawa na gidan duniya fa'awwaluhum fa'awwaluhum kalbarq na farkonsa daga cikin wannan al'umma za su bi ta kan shi ne kama walƙiya Allah samu cikinsu sun makamar rarre wasu kuma za su biyo su bi ta kan shi kamar yadda iska ke wucewa sun makamar rattayar wasu kuma za su bi ta kan shi yadda tsuntsu ke wucewa والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول او ان لوكاشن منزل الله صلى الله عليه وسلم yana tsaye akan sirati yana cewa ya rabbi sallim sallim ya ubangiji aminci aminci yana tausaya ma al'umma sallallahu alaihi wasallam ثم تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زاحفا sannan ayyukan mutane za su kasa kenan shigo wurin masu raunin aiki masu munana masu kuma suna gama da munana da wani abin da ke kama da haka kenan mutane za su dinga wuce gwalgwadon ayyukansu har a kai ga masu rauni ta yadda ayyukansu za su kasa han mutum ya zo ba zai iya wucewa ta kan sirati ba sai da jan ciki wani da jan ciki zai bai ketar Allah kare wa fi jambata sirati kalalib kuma a kowane gefe na sirati akwai kalalib kalalib kamar wata sarkakiya ce haka wasu karawuna kamar sarkakiya mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bih suna nan sararate an fore su ne da sakamo wanda aka fore su da sakamo da shi ina ana kan siratin masu ma suna musga haka duk wanda ya cancanta su musgo shi za su musgo shi fa makhdushin najid fa makhdushun najid za a samu mutumin da ya rauni kala kala a jikin shi amma ya tsira an fasge shi ta ko ina amma duk da haka ya ketar ya wuce sarati wa mukardasun finna wani kuma zai rubta a wuta a wannan lokacin Allah kare wa nu'minu bi kulli ma ja'a fil kitab sannan min imani gaba daya da duk abin da yazo a cikin alqur'ani was sunna da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min akhbari dalika al-yawm na daga labarin wannan yinin na tashin alqiyama wa ahwalihi da tsanance tsanance dake cikin shi a'anana Allahu alaiha Allah ya taimake mu akan wannan tsanance-tsanance da wahalhalu da za su kasance gobe alkiyama nan za mu dakata mun faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi